أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا هدوغ وتنأكو هجرة منزون سيرة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da goma ga watan goma wato miladiya haihuwa annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 190 zuwa aya ta ɗari da tis'in da biyu a cikin wato suratul araf a shafi na ɗari da saba'in da biyar da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya Allah ya ce a yi shiriku na ma la ya khluqu shay'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نعم wannan aya wato tana da alaka da ayoyi guda biyu da suka gabata dan haka zamu dan koma akan su mu dan yi bita a gurguje wato tun daga inda Allah subhanahu wataala ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halice ku daga rayuwa guda har muka kawo cewa shi allabi kinan tana nuna Allah shi kadai yayi halitta wanda ake kira uslubul hasr ko uslubul qasr an gane ko wanda zaka gane an ƙara kalima saboda ta nuna keɓantar abu galibi misali kaga a cikin suratul shu'ara annabi ibrahim yace fa in wato fa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin malamai suke kawo uslubin balaga na kasr a wannan wuri kaga da ya kawo sai ce allazi khalaqani Allah shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdin Allah shine zai shiryar da ni sai ce wallazi huwa yut'imuni wajen ciyarwa sai kawo huwa dan ya nuna maka shi kadai ne yake ciyarwa dan akwai masu iddia'in suke ciyar da wani wallazi huwa yut'imuni wa yas wa ila bariku fa huwa yashfi sai ce idan zan mutu Allah zai bani lafiya idan da rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba ta'adduban ma Allah ladabi ko Allah wallazi yumituni thumma yuhyi wa ce wallazi huwa yumituni ba dan babu wanda ke iddia yana iya kashewa sai dai da sabubban da zai iya kashe ka kidan wannan usubi yana so dalibai su fahimce shi Allah ya halice ku min nafsin wahida daga rayuwa guda ita ce annabi Adam wadan sun ce min nafsin wahida daga jinsi guda wannan fassara tana da rauni domin ta sa a mafi yawancin ayoyin Alqur'ani duk da yake Allah ya halice mu daga jinsi ne na ɗan adam wa ja'ala minha zawjaha Allah ya halitta wa wannan mata mun ce ja'ala yana ɗaukar ma'ana ta wato halitta in yayi ta'addi zuwa ga fa'ili guda an gane ko in an ce ja'ala an ka kawo maf'ul bihi guda da kan ce wato sai zama ko khalaqa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wani lokaci kuma ja'ala yana zuwa wata ma'ana ta sayyara an mayar da wani abu ya tashi ya kuma zuwa wani abu alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan alla yakum da kasa ta zamanto shimfiɗa a gare ku kaga ba kuma arshi ta tashi daga cikin wata hukunci da dai sauran ma'anoni mai so yana komawa cikin al-iftar fi ulumul qur'an na imam suyuti ya kawo ma'anoni daban-daban wato inda da arshi ke sauka li yakuna ilaiha dan ya samu nutsuwa ya zuwa gare ta shi mijin nasa ita wannan rayuwa ina annabi adam asalin mace an halicce ta ne don ka taimaka mata wajen aiki da gudanar da rayuwa falan ma ta shaha amma yanzu turawa sun tsaye sun ka adawa tsakanin miji da mace sai sun nuna cewa mace ta yi fito na fito da mijinta shi yasa duniya take nan da rikicewa falan ma ta shaha lokacin da ya ruhu mata a satin da gaba mun yi bayanin cewa alqur'ani kalmomin da suke suna ɗauke da wato ma'ana wanda ba a son a bayyana ta sai ya yi amfani da wata kalma kaga maimakon ya ce lokacin da ya sadu da matarsa ta ce falan mata da shaha lokacin da ya rufo mata mutu usulubi na alƙur'ani Allah ce nisa'ukum harfun lakum matan ku gonakin ku ne kaga wato ya nuna maka yayi amfani da kalma wanda duk mai hankali zai ga abin da ake nufi Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku sutura ne gare su su sutura ne gare ku aula mastumun nisaa ko aula mastumun nisaa a wata kira'a kaga ni ko kuka shafi mata an gane ko ko kuma yace malam tamassuhunna an gane ko matukan ku shiga da su ba kaga shafa yake amfani da su wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd sashin ku an gane ko ya haɗu da sashin kaga shi ke da sai afdha ba'dukum ila ba'd dan haka dai usulubi ne na alqur'ani duk da yake wancan sati mun kawo waqa'a an gane ko waqi'a yaqa'u shine taki to alqur'ani bai taɓa amfani da kalma ta waqa'a ba wajen taki mace wala malaman fiqh su ne suke kawo wannan duk da yake kalma ta waqa'a ta cikin qur'ani amma malaman fiqh sun ce waqi'a ya taki mace dan haka alqur'ani da muka ce an saba hunna wato abin da ne ba ana nufin taki ba qur'ani bai amfani da wannan lafazin ba a iya mutunci ba sai ya zama malaman fikin su suke cewa wadi'a wato ya kaci masu suke dan haka dai a cikin koyi uslubi na fadar magana to lokacin da ya samu da matarsa hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki mai sauki fa marrat bi sai ta shuke da shi bayanin duka ya fata a wajen zafi falamma asfarat lokacin da sai nauyi da'a Allah rabbahuma sai suka roki Allah ubangijinsu mutum biyu kenan annabi Adam da Hawwa suka ce la in ataitana salihan Allah in ka ba mu nagari ko mai lafiya lana kunan da min shakirin lalle tabbas za mu kasance da cikin masu godiya falamma atahu ma salihan lokacin da ya ba su nagari ja'ala lahu shuraka fi ma atahu ma ko ja'ala lahu shirkan fi ma atahu ma wato qira'at imam Nafi kenan da imam Abu Ja'far da imam Shurba kun karanta shirkan fi ma atahu ma bayani ya gabata sun sanya ma Allah wato abin shirka waɗansu daga cikin malamai sun fi cewa annabi Adamu ne amma ya yi a kan jahilci muka ce wannan kuskure ne hatta da asar da ake kawo cewa annabi Adamu ne ya yi wannan ya sai wato ya ce ma Hawwa ku sanya ma ɗansa suna wato Abdul Harith duk da yake shi Harith kuma daga cikin afdalul asma kamar yadda yake cikin hadisi ya ra'ayi a ce kuma shaytan ya kasance da cikin wannan sunaye al-muhimmu dai sai aka ce ƴaƴan annabi Adamu ake nufi an gane ko wato in mun ce min nafsin wahida daga jinsi daya kina ma babu babu zanta annabi adam da hawa amma a kitab fassara mafi dacewa mu ce annabi adam da hawa shi ne min nafsin wahida amma ja'ala lahu shuraka ko shirkan sai malamai suka ce ja'ala auladuhuma kina ƴaƴan su ake yi sun sanya abin tarayya ga Allah fi ma aka ba abin da ya ba su fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka daga abin da suke shirka da shi duka bayani ya gabata akan wannan ko wato ƴaƴansu ne ake nufi ba annabi adamu balle mutum shi annabi adamu ya yi shirka a yi shiriku na ma la yakhluqu shay'an to nan ne wato karatun mu zai tashi da wannan sati a alhamza ce tambaya tambaya kuma tana ɗaukar ma'anoni daban-daban mun kawo wannan ma'ana wato tambaya tana ɗaukar ma'ana fiye da talatin a yi shirikuna don haka tambaya ne in ma littafi wa in ma littafi a yi shirikuna shin yanzu za ku yi shirka da Allah ma la ya kuluku shay'an abinda baya halitta komi su gumaka ba sa halitta komi ina fata muku shi kenan sai muke nan isnadi ne ake yi zuwa ga mushrikai an tashi wato daga maganar wasu ƴaƴan annabi Adam an zo zuwa ga bani Adama a yi shirikuna suna shirka da Allah yanzu za ku yi shirka da Allah su tashi cikin wani abu da kalmar ash-sharaka tana nufin tarayya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal awlad kai tarayya da su fil amwali a cikin dukiya ma'ana ka sa su Allah Allah da dukiya wal auladi da ƴaƴa wadansu malamai suka ce ka sa wato su kima ƴaƴan su tarbiyya su karantar da su addini son tauhidi kaga ya tarayya da su ko kuma wa shariku idan mutum zai sadu da matarsa bai yi addu'a ba sai shedan ya zo yayi tarayya da shi shi yasa shin shedanin aljani yana iya saduwa da mutum wadansu malamai suka ce wannan aya ta nuna yana iya zuwa an ce wa shariku kidan zai iya saduwa da mutum shi yasa matan aljanna Allah ce lam yakmithun insu qablahum wala ja kaga wani aljani ko mutum bai taba saduwa da su ba an gane ko wadansu malamai suka ce a'a su aljannu wato lam yakmithun saduwa da matan da aka aje musu ba sun da suna saduwa da matan su su ko mutane da suka saduwa da su ba saboda nan wato dan adam yana saduwa da matan amma duk wanda ya san tafiyar yau da gobe da sihiri ya san shedanun aljannu suna zuba mace cikin wata sura su samu ita in ba wato afkar Allah ta nuna sani an gane ko to a yi shirkuna shin kuna shirka da Allah ma la yakhluqu shay'an abinda bai halitta komai wa hum yuqlaqun su halitta su ake yi su abin nan wato in mun ce ya kamata a ce wa hiya tukhlaqu tunda ma la yakhluqu abinda baya halitta to sai aka ce wa hum yuqlaquna aka ka musu zamiri na uqala masu hankali masu hankali waɗansu daga cikin malamai suka ce nan mushrikai ake nufi domin an ce wa hum kenan su halitta su aka yi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa hum yuqlaqun saboda su mushrikan sun ɗauki allolinsu kamar abu mai hankali suna bauta masa suna neman bukata a wurinsa to sai aka yi masa amfani da zamiri da masu hankali ko kuma ta a wa hum yuqlaquna da su allolin halitta su ake yi su kansu kuma kafiran halittar su aka yi to ya za a yi halitta ta bauta ma halitta kenan halitta ya kamata ta bauta ma mahalicci ya sa Allah yake zargin su cikin ayoyi da dama akan bauta ma abinda bai halitta domin wanda ya halitta shi ya cancanta a bauta masa kenan da yace wato ma la yakhluqu shay'an yana son ya nuna maka wanda ake bauta ma shi ne wanda ya halitta ba wanda aka halitta ba ina ba ta fahimci wannan ayoyi kuma da dama suna faɗin wannan wattaqadu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun sun riki alloli wanda ba su halitta kuma halittar su aka yi ina ba ka hukunci wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un ba su wani amfani amma ana bauta musu Allah ya mutu yalla to la yastati'un lahum nasra wa la yastati'una lahum nasran ولا أنفسهم ينصرون wala yastati'una lahum nasran ba su iya taimakon su da wani abu domin Allah shi ya kamata idan kana buƙatar taimako yayi ya taimake ka Allah shi yake taimakon masu imani shi yasa Allah ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun in Allah ya taimake ku ashe Allah shi ne yake taimakon bawansa bai dan ka ce kana da Allah ba kuma kai kake taimakon Allah to su ko waɗanda su suke sassaka Allah nasu sannan kuma su taimaki Allah nasu ko su ba su su ba Allah nasu kariya kaga wanda Allah shi da rauni kwarai mutane annabi Ibrahim ne suka ce qalu harriquhu wa ansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku taimaki allolin ku to kaga ga wanda Allah ai ya kamata a ce a wanda wannan Allah ina fata ku ce ne to shi yasa duk ayoyin da zaka gani suna nuna a taimaki Allah ba Allah za a taimaka ba hakikatan a'a za a taimaki addinin Allah ne a taimaki annabawan Allah a taimaki masu imani shi ne taimakon Allah dan Allah baya buƙatar taimakon kowa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ba dan Allah ba yana buƙatar taimakon ka a'a in ka taimaki manzo in ka taimaki wato bayan Allah masu imani in ka taimaki addinin Allah shi ne ka taimaki Allah amma Allah ya fi karfin ka taimake shi don Allah ba ya buƙatar taimakon kowa da haka za mu fahimta ayoyi da kyau ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah wa rahmatuhu sannan inna Allah ala kulli shay'in qadir walau sha'a Allah lan taqra minhu walakin yablu ba'dakum bi ba'd da Allah ya so halakar da kafirai ba wani abu na gare shi ba inna ma amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تشيء أن كن فيكون بمقالة ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين wala yastati'una lahum nasra ba sa iya taimakon su da wani abu an gane ko annakira fi siyaqin nafi tufidu umum wato nasran kenan ya zo nakira kuma an kore kenan ba wani irin taimakon da za su musu gunki ban ban ba shi da haka domin ya ba maka imanin ka sannan idan kunci ce kana nan yan fato sai danne ka ko shi kai ya ko shi kashe ka wala anfusuhum yansurun sannan kuma ba za su iya taimakon kawunan su ba su ba za su iya taimakon wani ba kuma ba za su iya taimakon kan wani ba ba kansu ba kenan ka fara su ka bayyana domin bi domin wanda bai iya taimakon kansa kuma bai iya taimakon wani to me amfanin bautar shi hatta da mutum dan adam in kana mu'amala da shi kana tunanin wanga wata rana yana iya yin wani amfani ko ba haka bane idan ya zamanto kana tare da mutum bai iya taimaka ma da komai to sai ka kuma kana shakkan menene alaƙar zaman ka da shi ko ba haka ba إمام الشافعي يسير صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس abokin da bai taimakon ka ranar da kashe cikin tsanani ba ruwan shi da kai ya ce to da shi da makin ka an tashi kiyasi bambanci bambanci ba ka wani bambanci ko ba haka bane haka ne ko yawan mutane suke ba ka gane ba ka tare da kowa sai in yanzu da ka so maka sai ka dubi mutane ka duba duk wanda kai zama tare da su wani shekara 30 wani 40 ‘ya'yanka su wace, matanka su wace, abokananka su wace, duk wani wanda kake ganin naka ne shi wace, ki kai ya barka sai ‘yan kaɗan daga cikin mutane masu adalci. To Allah subhanahu wa ta'ala ya maka. Jalla ce wani ta zaɓo.
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صاعدون
Allah ce wa in tad'uhum ana ci gaba wato da nuna kasawar waɗannan alloli wa in tad'uhum idan kun kira su malaman tafsiri sun yi magana biyu a wannan wuri an gane ko kadiba sun at-tahrir wa tanwir da ibn ashur kadiba sun ad-durr al-mafhum fi ulum kitab al-maqnun da as-samir al-halabi al-andalusi waɗansu daga cikin malamai suke ce wa in tad'uhum ana magana ne zuwa ga kafirai idan kun kira allolin nan naku kina ana ƙara nuna kasa wasu kuma ana ƙara nuna abin ban mamaki game da al'amarin kafin wa in tad'uhum ila al-huda idan kuka kira waɗannan allolin naku idan kuka kira waɗannan allolin naku an gane ko ila al-huda zuwa ga shari'a la yattabi'ukum a wata ƙira'a kuma la yasba'ukum ina fata an fahimce ni imamu nafi ya karanta wa in tad'uhum ila al-huda la yasba'ukum sai ya zamanto daga tabi'a yasba'u ƙira'a ta jamhur wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum daga ittaba'a yattabi'u to sai malamai suka yi magana guda biyu anan waɗansu malamai suka ce da tabi'a da ittaba'a duka ma'anarsu ɗaya ba su da wani bambanci ina fata an kunci ni sai dai bambancin su ya zama to wajen karhin ma'ana domin shi ittaba'a saboda ƙarin haruffa galibi yana nuna ƙarfin ma'ana to sai ya zama to tabi'a da ittaba'a dukkan su ma'anar su daya amma ittaba'a ya fi ƙarfin ma'ana waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakankanin su in an ce ittaba'a in an ce tabi'a iktafa asarahu ya bi bayansa amma in ka ce ittaba'a iqtada bihi yayi koyi da shi kaga dai har yanzu dai kusan ma'ana guda ake tafiya amma tabi'a da ittaba'a wajen karfin ma'ana suna da bambanci a cikin suratul baqara Allah yace qul lahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a cikin suratul taha qala ihbita minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa kaga cikin tsaha sai ce famanittaba'a sai malamai suka ce saboda tsaha an yi bayanin wato wahalar da dan adam zai sha a cikin suratul baqara ba a kawo zancen wahalar da dan adam zai sha ba an ce wato fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim sai aka ce kulna yubitu min hajami'a amma a cikin tsaha sai aka kawo wahalar da dan adam zai sha فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا, ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان كأنا أنفع إتوا إبداً بسي النية بدا صفات أسكن وحالا تو تند أنفع وحالا to yanzu tunda sun sauko famanista ba a hudaya wanda ya zage dantse wato bi shari'a wannan kuma ba ni na kawo wannan fa fa malaman balaga ta alqur'ani su suka kawo wannan ka koma cikin at-ta'bir alqur'ani na wato ustadu doktor Fadl Samarra'i ya kawo magana ta malamai a ƙarƙashin wannan wa in tad'uhum ila al-huda in kun kira allolin nan naku la yattabi'ukum ba za su bi ku ba ko la yasba'ukum ba za su bi ku ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a nan magana ce wadda aka juya zuwa ga su masu imani wa in tad'uhum in kun kiraye su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu imani kun kirai kafirai zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba za su bi ku ba wannan kuma ba ke nuna a daina yin wa'azi ba ba haka ake nufi ba a'a ɗabi'ar su ce galibin su ko an kira su zuwa ga shari'a ba za su shiryu ba don inda wannan an ce in an kira su ba za su shirya ba to me amfanin wa'azi ina fata an fahimta sai ka gane cewa in an maido zamiri zuwa ga kafirai wa in tad'uhum in kun kirayi allolin nan naku sai zama to an yi amfani da zamiri na uqala'u na masu hankali ga abin da baya da hankali dan saboda su suna i'tiqadin waɗannan allolin nasu suna amfani da haka sai ka gane qur'ani kaka ce akwai kuskure tunda abin da bai da hankali ma ake sa mai ko a sa mai hiya to ga qur'ani shine afsahul kalam kuma an ce wa in tad'uhum in kun kira allolin nan naku sai zama to a'a saboda su suna tunanin allolin nan nasu suna amfani yadda an gane ko suke tunanin allolinsu suna amfanin su kama yadda dan adam zai iya amfanin ka sai aka mayar musu da zamiri na ukala sai Allah ce sawa'un alaikum dai ne duk dai an gane ko makahi sun yi dare ada'autumuhum shin kun kira su am antum samitun ko ko kun yi kawaici inji malaman zauri ko kun yi shiru shine hausar da mun ka sani in ka ji malaman zauri sun ce kawaici shine kai shiru to wagga hamza wato ita ake kira hamzatu taswiya asalin maganar sawa'un alaikum wato sawa'un du'a'ukum aw wato amsumatukum amma sai aka kawo ada'awtumuhum am antum samituna malaman da suke binciken kalmomin qur'ani sai suka ce to nan ka hankalta da kyau na farko sai aka yi amfani da fi'ili na biyu sai aka yi amfani da suna shi fi'ili yana nuna abu ya abku ko yana cikin abkuwa ko zai abku fi'ili ma zai da mudari'i da wato da mudari'i tunda mustaqbal mudari'i yana nufin abu zai abku amma suna yana nufin abu ya tabbata in dike kaza ba yayi ƙarya ya wuce yakzibu yana ƙarya ko ko zai yi ƙarya to amma in dike kazibun maƙaryaci na kenan ya tabbata wannan ita ce ɗabi'arsa to wajen kira sai Allah ya ce ada'autumuhum shin kun kira su kaga yayi amfani da kira da fi'ili amma sai ce am antum samituna ko ku kun yi kawaici nan siga kusan wato hudu muke da su ana iya a kawo fi'ilai guda biyu a ce ada autumuhum am samattum shikenan sai ai shiru ko ba haka nan bane ko kuma wato ana iya a kawo suna guda biyu ina fata an fahimci ni domin bi domin ana iya cewa ku masu kiran su ne ko ko masu yin kawaici sannan kuma a'a ana iya a kawo fi'ili an gane ko wato antum du'at an, wato ana iya a kawo suna a farko a ce antum wato du'atul lahum sai a ce awsamattum amma duk sai aka saba ma wannan ba a kawo suna da suna ba sannan ba a kawo fi'ili da fi'ili ba sannan na farko ba a kawo suna ba na biyu an ka kawo fi'ili sai na farkon an ka kawo fi'ili na biyu an ka kawo suna to me yake me yasa wannan malamai da suke tattaunawa suka ce saboda magana abu ne wanda yake gittuwa in kira wani ko ba haka ba abu ne wanda zuwa yake yi amma yin shiruwa shi ne asali ga ɗan adam ko ba haka nan bane to sai qur'ani ya kalli kira gittawa yake yi shi yasa yake ada'autumuhum am antum samituna ko ko kun yi kawaici kun yi shiru dan da ba shine asali ga ɗabi'ar ku mun fahimci wannan da kyau ina fatan kun fahimce ni fi'ili na da'a za a ce da'a ya du'u du'a'an shi ko fi'ili na samata an gane ko yana da siga guda biyu ana cewa wato samata yasmutu kenan fa'ala yaf'ulu sannan ana cewa samita yasmatu kenan fa'ila yaf'alu sai a ce as-samtu kuma a ce as-sumat duka ana faɗa a larabci sanin abwabul af'al ko kun kira su ko ba ku kira su ba duk dai don ka zo kana kiran gumki ai aikin banza kake yi don haka waɗannan allolin da ake kira alloli ne wanda ba su da amfani wato nan abin da za ka gane wato sifofi ne ake kawowa na muƙarana kaga da an ka ce waɗannan ababen ba su yi halitta ba kenan ko Allah shi yana halitta ko ba haka ba sannan aka ce su ba su iya taimakon wani Allah ko yana iya taimako sannan kuma ba za su iya taimaki kansu ba Allah ko babu wanda isa ya kai mai haji ko ba haka nan bane sannan kuma su in an kira su ba su iya karbawa shi ko Allah yana iya karbawa in an kira shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an amman yujibul mutarra idza da'ahu sannan Allah subhanahu wataala nuna cewa duk dai da kiran su da rashin kiran su duk dai to me yasa dan adam mai hankali zai yi abin da bai da amfani ko me yake duk abin da muke yi duniya mu muke so amfani ko ba kadan bane mai kasuwanci me yake so ya samu kuɗi ya amfana da kuɗi ko ba kadan bane to idan ya san idan ni san in na zo kasuwa wato ba zan samu kuɗi ba zan yi kasuwanci ba zan yi ba to Allah da kake kira kana neman yin taimake ka ko ka kira shi ba zai karɓa ma ba miye amfanin kira shi na hariri a cikin wata muƙama yake cewa wala udari man jahila miqdari ban taɓa lallashin mutumin da bai san kimata da darajarsa ba in san baka ganin kimata to ban ma lallashin ka don lallashin bai da amfani Allah ya kyauta Allah ce innal ladina tad'una min dunillah innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah ce innal ladina lalle waɗanda kuke kira tad'una kuke kira yau da gobe min dunillahi waɗanda ba Allah ba ibadun amsalukum bayi ne tamkarku ma'ana yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce ku da ku da su duka bayi ne ina fata an fahimta a wata akwai wata qira'a kuma duk da yake ba qira'a ce ba mutawatira shadda tana zakuwa wato da inna wanda yake ba ta da wato ba ta da tashdidi ba ta da shadda wato inil ladina tad'una min dunillah ibadan amsalukum wannan qira'a in wagga suka ce ta zo ne bi ma'ana ma wato irin yadda ma take korewa kenan man ladina tad'una min dunillahi illa ibadun amsalukum wagga in an kace ta amalu amalu ma alhijaziyya ina fata an fahimci duk da shi shi bawaihi ya dauki cewa irin wannan in in ta zo da mubtada da khabar duka za ta zo wato in zaidun muntaliqun ba a cewa in zaidun muntaliqan shi ne abin da shi bawaihi ya dauka amma ma hunna ummahatihim ita wannan ma in hijaziya ake kiranta to wagga in din irin tata in alladhina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba ibadan amsalukum ba komi bane an gane ko ba bayi bane tamkar ku to sai malamai suka ce nan akwai hatsari wagga qira'a na farko ba ta kai qira'a ingantatta ba ma'ana ba mutawatira bace to kuma gashi ta saba ma qira'a ingantatta dan wagga qira'a tace innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke ambato waɗanda ba Allah ba ibadun bayi ne amsalukum takanku to ita ko wannan qira'a tace innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum waɗannan da kuke kira waɗanda ba Allah ba ba bayi bane tamkar ku to ka ga akwai matsala ko babu akwai problem to ya zamu yi kuma cikin maganar Allah subhanahu wataala ba a samu mi ba a samu cin karo da juna so sai malamai suka yi taujihin wannan qira'a suka ce ita waccan qira'a tana nuna bayi ne wagga qira'a ta jamhur bayi ne tamkar ku ma'ana cikin asalin halitta da ku da su halitta ne kenan wata yadda Allah ya halicce ku haka Allah ya halice su amma wagga qira'ar take nuna ku ba wato ku ba bayi bane tamkar su an kalli wato wasu sifofi ne wato an kace annal abidina su waɗanda suke bauta ma waɗancan gumaka a tan muhalan sun fi su cikakken hali wa aqdaru ala dharri wan naf'a wa ala dharri wan naf'a su suka yi ikon cutarwa da rashin cutarwa min alihatim daga allolinsu kenan in mun kalli asalin halitta duk halittar mu aka yi amma in muka kalli cewa shi dan adam yana iya yi magana yana iya kai hayi yana iya amfane ka to su ko waɗannan allolin ba sa magana ba sa iya cutar da kai to kenan tanan da ku da su bayi ne ma waɗanda kai ka fi Allah naka to ka ku ga akwai abin ban mamaki a ce ka fi Allah naka kuma kana bauta ma Allah tunda abin da kake nema a wajen shi babu shi mun fahimci wannan da kyau ko da haka taujihin qira'o'i abu ne wanda yake ɗaliban ilimi ya kamata su san shi da kyau kawai ne zabura ya tuma biyo ta qira'a ce kai shi bai san da wannan ba a'a sai kai bincike wato musamman cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi da ad-durrul masul fi ulumi kitab al-maknun da al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na wato doktor Umar bin Salim Bazmul na kasar Saudiya doktoratin da ya rubuta dan haka ɗaliban ilimi a zage da neman ilimi innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke roko nan tad'una kuke kira kira irin na ibada shi yasa malamai suke kiran addu'a cikin aqida al ibada domin akwai kiran da zaka yi ma mutum kace mai kai yaka ko kace jimana in ka zo Kano kace jimana ka kace kai da ka ce kai yanzu ana kallon ka Kano sai a ce wai wanga ba sakkwace da sai kace jimana to dan haka kira yanzu don na kira wani mutum ai ba shirka bane amma in kira wani don neman wata bukata wadda ba a neman ta sai wajen Allah to wannan ibada ne shi yasa malamai suke fassara addu'a wa al-ibada mu fahimci wannan da kyau to bayi ne tamkar ku sai Allah ce fad'uhum to ku kira su fad'uhum ku kira su falyastajibu lakum su karba muku in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya cewa allolin nan naku alloli ne to ku kira su su karɓa muku shi yasa wato nan fad'uhum ku kira su al'amru huna littahdidi wat ta'jiz aw ta'jiz nan da Allah ce fad'uhum ku kira su ba Allah yayi umurni da ai shirka ba fa Allah bai umurni da ai shirka dan haka an ka ce fad'uhum Allah yana nuna maka kasawarka ko ko Allah yana narko inji malaman zauri at-tahdid da ha babba ba da ha karami ba an gane ko domin at-tahdid da ha karami yana nufin iyakancewa at-tahdid da ha babba yana nufin narko da tsoratarwa kecewa kenan fad'uhum to ku kira su ba Allah yana nufin ai shirka ba a'a nan falyastajibu lakum su karba muku in kuntum sadiqin hay in kuna da gaskiya ina fata an fahimci don haka kuma waɗannan allolin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ko an kira su ba za su karɓa ba kuma Allah ya faɗa ma a cikin suratul fatir ko da ma sun ji kiran to ba za su karɓa ba ina fata an fahimci walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir waɗanda kuke bauta ma ba su samu ko kitnir ba wato wannan abin da ke cikin ɗan dabiru Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ba sa jin kiran ku Allah ce kai walau sami'u mastajabu lakum da sun ji ma ba za su karba muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama za su kafirce ma shirkar da kuka yi da su da Allah subhanahu wataala ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون kaji za su ƙanyatar da su ce Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum za su kafirce mashirkar da suka yi Allah subhanahu wataala ce wa yawma nahshuruhum jami'an wato thumma naqulu lil ladina ashraku ayna wa makanakum antum wa shurakaakum fazayyalna bainahum wa qala shurakaahum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafirin da an tayar da su ayoyi da dama sun zo su kafirce kuma ko da sun ji Allah ce ba za su karɓa ba to dan me kake yin abin da bai da amfani shirka ta kalibi ka zo ka iske iyayenka na abu sai ka zo ka ce a'a kai dole sai ka aikata shi shi yasa za ku ga duk inda annabawa suke kiran masu shirka wai allolin nan naku da kuke kira menene amfani sai kaga sun kafa hujja na cewa iyayensu haka suka suna aikatawa ɗauki suratul shu'ara wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun kaji su duk wannan hujja ba su santa su dai wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun shi yasa wato taqlidi yana da hatsari domin wanda ga koyi bai san dalili ba to zai iya afka a cikin kowane irin bala'i shi yasa kuke ganin ɗaliban ilmi wato musamman da awata sunna idan aka kawo wata mas'ala ta fiqh sai a ce to ina dalili al-fiqh al-islami wa adillatu mu samu dalili na alqur'ani ko na sunna dan saboda mu musamman magana da mu karba tana da dalili Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa aqwalul fuqaha'i yustadallu laha wa la yustadallu biha maganan malaman fiqhu ba abin renawa bace amma yustadallu laha ana nemo mata dalili wala yustadallu biha ba ta zama matsayin dalili in an ce wane ya ce to sai a ce ina dalili cikin alkur'ani ko na sunna wanda ke goyon bayan wannan magana amma maganar wane ba ta zaman tuwa dalili ne na shari'a fi haddi zatiha amma da yawan mutane ba su fahimci wannan ba sai a shiga cikin rikici kuma idan malami ya faɗi magana ko da yayi kuskure to ba hanya bace ta cin mutuncin shi malamin sai kai masa uzuri ina fata an fahimce ni idan kuma ma bai karba ba wa ya turo ka ka shirya da mutane har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bai turo shi ba ya shiryar da mutane Allah ya turo shi ne ya mutane wa'azi to dan bi kake yi mutane wa'azi kana son kowa sai ya yarda da abin da kake faɗa ha in alayka illa albala sako ne an kace ka isar wa ya turo ka ka shiryar da mutane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai dai kai wa'azi kai bayani kuma idan mutum ya taso ma ka nuna mai a'a kai dalili ne ka ce abi baka ce abi ka ba in ya ce bai yarda ba sai ya yadda yake so sai ka bashi ba ka da wuta ba ka da aljanna kai ma aljanna neman ta ne kake yi wutan neman neman kariya ne kake yi da ita to menene su da addinin ba naka bane aljanna ba taka bace wutan ba taka bace wa ya turo ka ka tirsasa mutane sai ka shiryar da su wa ya turo ka kai bayani an ka ce kai Allah ya gane da mu sai Allah ce alahum arjulun ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
Allah ya ce shin waɗannan allolin da kuke bauta ma alahum arjulun yamshuna biha shin suna da kafafuwa ko cinai da suke tafiya da su gumki na tsaye wuri guda kaga bai da su tambayar da aka yi ba wai don Allah ya jahilta bane ina fata an fahimci ni su da kansu kuma sun san allolin su ba sa tafiya am lahum aydin yabtishuna biha ko suna da hannaye da suke damka da su shine yabtishuna biha duk da yake muna da qira'a yabtishuna biha an gane ko sai mu fahimci wannan wato zai zamanto akwai hali guda biyu da karanta wannan eh, abin nan wannan fi'ilin ana cewa batasha yabtishu an gane ko sannan ana cewa batasha yabtishu dole ɗalibi ilimi sai ya fahimci wato wannan ka'ida da kyau don saboda abwabul af'al abubuwa da suna da himmanci ɗalibin ilimi ya fahimce su don haka dai shin suna da eh, hannaye da suke damka da su imamu abu ja'far cikin ƙurra'ul ashirafi ya kasa- karanta ya butushu wato sai zama to fi'ili ne na mudari'i mai babi guda biyu batasha sai ka ce ya butushu ko kuma batasha ya butushu ka koma cikin hisnul rasin fi ilmi tasrif na wato kanin Sheikh Usman bin Fudi Abdullahi Gwandu wato batasha yabtishu ko yabtushu shi ya sama wannan fi'ilin da ga duk inda yazo shi Abu Ja'far yana karanta shi da dhamma an gane ko wato yana karanta shi wato da dhamma yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun am lahum aydin aydin an gane ko aydin lahum ne mubtada da khabar ne to shi aidin kuma sai mun kaga mubtada shina da shina da kasra sai alhali ko mubtada dhamma ya kamata to kalima ta aidi tana da ya'un ne shi yasa ake cewa aidihim ya'un din nan da aka shafe ita ce dhammat ake kaddara ta sama ta sai an ka shafe ta kar ka zo ka ji wani malami ya ce maka aidin mubtada lahum shine khabaru sai ka ce to a to aidin ina dhamma dan malamai zai kama ka am lahum aidin yabtashuna biha ko suna da hannaye da suke damka da su gumakan suna da hanyar hannaye amma ba su iya damka da su suna da kafafuwa amma ba sa iya tafiya da su akwai gumkin da an sussaƙa mai kafafuwa don kakkace Allah ya ce ba su da kafafuwa am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da a'yunun ido an gane ko yubsiruna biha wanda suke gani da su suna da idon wani gumki za a yi masa ido amma kuma baya gani am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da adhan an gane ko wato kiran sallah sai a ce adhan amma kuma kunnuwa sai a ce adhan jam'i ne na al'udhun ko al'udhun ana mazalun domba ko suna da kunne ne da suke jin su ina fata an fahimci ni to kaga Allah da bai tahiya Allah da bai iya damka da hannunsa bai motsi Allah da bai gani da idonsa makahon Allah kenan Allah da bai ji kurman Allah shin yanzu waɗannan su ne sifofin da za a danganta zuwa ga Allah kaga waɗanda al-mu'attila da suke kore sifofin Allah ya an ce Allah sabi'un na yana ji sai su ji a'a shina ji amma ba ji irin wanda muka sani ba bai ji basirun shina gani bila basari Allah bai gani to kaga in ka kore duka sifofin Allah to ai ka mai da Allah ma kamar babu shi akwai hatsari cikin wannan akida ina fata an fahimce ni da wannan ne malamai suke kafa hujjar cewa wato fi'ili ana danganta shi ne zuwa ga gabarsa kuna fahimta ta kaga nan Allah ce rijil kafa mi ake yi da ita tafiya ko ko ba haka nan bane hannu mi ake yi da shi damka da shi ne ake damka ido da mi ake yi da su kallo wato siyasa idan kaga an danganta abu zuwa ga gaba to nata ne da wannan ne malamai suka ƙaryatar da ƴan filozofi ƴan falsafa da suke cewa hankalin ɗan adam yana cikin ƙwaƙwalwarsa الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين أتكين سورة سورة الحج يكي سوى الله يكي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها كاغا قلوب سنة زكاة سسام زكاة يعقلون بها وأن سكي حنكلتا دسوكي ننتند أنك دنغنت حنكلتا زواغ زوتيا سكي نزوتيا أتي سكي يوعيش ban sani kuma fahimci wannan qadiyya domin domin ba a cewa famun yanzuru bihi ana cewa famun yanzuru bihi kaga ya hankalin ka sai a ce ai ba ai daidai ba to qulubun sai ce ya aqiduna biha kaga da ba hankalin zuciya take yin shi ba da ba zai garin da ka tashi zuwa gare ta ba shi yasa malamai sun yi wato akwai magana guda uku akan wannan mas'ala wasu sun ce hankali yana cikin kwakwalwa ‘yan filozofi da waɗanda suka bi su wannan magana ta saba ma alƙur'ani mu dai ba mu tare da ita waɗansu daga cikin malamai suka ce hankali yana cikin zuciya to haka kuma shi Qur'ani ya faɗa waɗansu daga cikin malamai suka ce hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana da sashe da take aiki tare da zuciya wajen kula da hankali to wannan ba za mu iya ƙaryata shi ba tunda cewa na sun kai hankalin yana cikin zuciya tunda suka ce hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana da wani sashe da take mu'amala tare da zuciya wannan babu matsala dama gaɓoɓi suna taimaka ma juna ne amma dai ba mu yarda ba a ce hankali ba cikin zuciya shi ba mun rike ƙur'ani duk abin da zaka kama waka kama mun fahimci wannan haka ilimin ɗan adam yana cikin zuciya Allah ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi qur'ani fi suduril ladina yana cikin zuciya kirazza kirji kirji ko ba haka ba to kaga fi malamai suka ce tufidu zarfiya can ciki yake kai ko sai ka zabar kace a'a shi na cikin kwakwalwa waye ga maka na har da cikin kwakwalwa ta har da turawan ma su da kansu cewa suka yi an haddace abu cikin zuciya ila bishe sa parker parker bature bai cewa parker bu by heart da english kai ko ka zabar kace a'a cikin kwakwalwa kaga ma bature ma ya barka to kai ba mu san ko ka kama ba sai Allah ya kyauta Allah ya ce to qul du'u shuraka'akum ko kuma qul du'u shuraka'akum wannan wato lamun ana mata kasra ana mata wato dhamma Imam Asim an gane ko da Imam Hamza da Imam Yaqub su suka karanta qul du'u shuraka'akum sai su yi lamun kasra sauran qurra su karanta qul du'u shi yasa ka'ida ta sarfu da take cewa wa in sakinanil taqaya faktir ma sabaq wa in yakullinan fahaqquhu ahaq idan haruffa masu sukuni biyu suka haɗu to kai mana farko kasra wannan ba shine ka'ida a kowane wuri ba a qira'ata jamhur quli du'u shuraka qira'ata asim afwan da yaqub an gane ko da hamza su uku quli du'u shuraka'akum amma waccan qira'a qulu du'u shuraka'akum kenan ba dole bane sai an yi masa kasra a kowane wuri mun fahimci wannan kai dalibin mai koyon sarf kakka sai kace akwai kuskure cikin qur'ani quli du'u shuraka'akum kace ku kira allolinku wannan shi ma al'amru huna litta'jiz an gane ko nuna kasa wasu ne ba Allah yana nufin a sai a kira alloli ba dan Allah bai yarda da shirka ba wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun duk annabawan da Allah ya turo ya turo su ne su yaki da shirka dan kaka ce qul قل ادعوا شركاءكم الله يشاء كرا اجاء شركاء انا الامر للتهديد او الامر للتعجيز دان نونا كاسا ورا اللولين سو ku kira allolinku thumma kiduni fala tunzirun ko ko thumma kiduni fala tunziruni wato kato akwai kira'o'i daban-daban idan muka duba imamu abu amr ibn al-ala da imamu abu ja'far lokacin da za su wuce sai su ce thumma kiduni fala tunziru amma in za su tsaya sai su yi- sai su shafe wannan yaku sannan kuma imamu yaqub da imamu hisham an gane ko ɗaya daga cikin ruwata na abdullahi ibn amir su sun karanta wato a cikin hali guda biyu in za su tsaya su tabbatar da ya'un idan za su wuce kuma su tabbatar da ya'un sun makiduni ko sun makiduni fala tunzirun ku yi mini makirci fala tunziruni kada ku saurara mini kenan ka ku jinkirta mini shi imamu yaqub nan duka gaba ɗaya ya karanta da ya'un kenan ko tsayawa zai yi zai karanta sun makiduni fala tunziruni sun makiduni fala sun ziruni sai ya kawo wannan ya'un idan zai tsaya idan zai wuce to kenan waɗannan kira'o'in su ne kira'o'i guda biyu a ƙarƙashin wannan malaman da suke tattaunawa akan mas'aloli na balaga ta alƙur'ani a nan sai suka ce akwai wani abin ban mamaki shine cewa wato summa ta zo bayan summa ta zo sannan fa'un ta zo to menene hikima ina fata an fahimce ni sai suka ce ƙur'ani uslubin da sura take tafiya a kan shi galibi yana tafiya a kan shi a cikin suratu wato al'ara sai an ka gabatar da summa sannan an ka kawo fa'un amma a cikin suratu hud sai aka gabatar da fa'un sannan an ka kawo summa to a ƙarawa ga harka take saboda magana ce ta a ilmance ba wai sannan aka yi a kawo son rai ba don cikin suratu hud ya ce fakiduni jami'an ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم cikin suratul hud kuma kissa ta annabi hud to me hikimar sai suka ce ita suratul a'raf duk inda Allah zai kawo wata kissa sai ya gabatar da summa sannan ya kawo fa'u walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kaga sai aka kawo summa summa sannan aka kawo abin nan sannan ya ce sun mabaddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum sannan aka kawo fa'ul ko ba haka ba sannan kuma a cikin kissa ta annabi Musa yace summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha sannan aka kawo fa'ul kenan uslubin haka yake tafiya nan ko sai an kace summa kiduni fala tunzirun amma a cikin suratu hud an gane ko sai ce wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kaga ce fara da fa'un sai ce zuwa ga thumma to ita ma kissa ta annabi hud shi ma sai an ka kawo shi wato fakiduni jami'an thumma la tunzirun tsari guda ne suke tafiya balaga ta alqur'ani malamai suke cewa wato a ƙira'a banda wato banda ƙira'o'in da muka ci suna tabbatar da ya'u a cikin suratu hud sai ya ƙara ya'u yace fakiduni an tabbatar da ya'u a riwaya mu dauki ta hafs amma anan cikin suratul araf sai shafi ya'u yace fakiduni jami'an thumma la tunziru me yasa aka shafi ya'u din duk da yake kalubalen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci karo da shi yafi kalubalen da annabi wato abin nan hudu ya ci karo da shi sai suka ce can an kawo kalima ta jami'an gaba ɗaya to sai aka ƙara ya'un don ta nuna alamar dukkan su gaba ɗaya ake bukata kenan kalima ta jami'an tana nuna takidi ya kamata a tabbatar mata da ya'un nan ko da an ka ce sun makiduni da yake ba a kawo jami'an ba sai aka shafi ya'un matsayin kenan ƙalubalen rashin kawo jami'an inda an kawo jami'an sai a tabbatar da yaƙo shi yasa shafe wani harafi tabbatar da wani harafi a cikin alkur'ani malamai suna tabbatar da akwai wannan hikima duk da yake wannan kuma yana buƙatar dogon bincike da sanadi tattafan da suke bayani kan wannan almuhimmu dai wannan ƙalubalantar kafirran duniya ne ƙalubalantar kafirai ne da allolinsu Allah ce ka ce fakir wato kun makidu ne fala sun diru ko haɗu gaba ɗaya ku yi mini makirci kada ku saurara mini don mi don mai cikakken imani baya tsoron kowa sai Allah ya san duk abin da ya same shi Allah ne ya so amma wannan ba shi ke nuna kada ka ɗauki mataki ba don mu fahimci wannan da kyau lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zai hijira a boye hijira sai da ya shiga kogon Hira ya dauki wani kafiri wanda ake kira Abdullah ibn Urayqi wanda ya san hanya dalil kenan ya nuna musu hanya ya tafi ya san da ko in Allah ya tashi ba shi kariya ba wanda ya taba shi dan haka ba ana nufin kawai ka zo ka bada kanka ga makiya ba mu kasashen musulmai ku rinka gaya makafirai abinda kuke tsarawa na yakar su ta fuskar da'awa da wasu abubuwa ba haka ake nufi ba a'a nan tahaddina duk abinda zaka yi ka je ka yi amma sai ka yi shuru kai ka je zuwa aikin ka kuma in kaga sun shirya wani makirci kakka bi hanya ka ce a'a ai in Allah ya so idan suka halbe ka ba za su kashe ka ba ba haka ake nufi ba ina fata an fahimci dan haka ya kamata mu fahimci wannan mas'ala da kyau dan Allah ya ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ana ran lokaci ya fara tafiya mu karanta aya ta ƙarshe
inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin malamai suke cewa wannan aya tana iya zamantowa wato tana da alaka da ittisali da ayar da ta gabata ma'ana yana daga cikin abin da aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa kenan qulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun qul inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin kenan sai zaman to yana daga cikin abin da aka umurce shi ya faɗa waɗansu malamai suka ce a'a nan isti'nafi ne ma'ana wata magana ce aka shiga inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab ku sani cewa waliyina shine Allah subhanahu wa ta'ala allazi nazzala alkitab wanda ya sabkar da littafi wa huwa yatawalla as-salihin Allah shine majidincin lamarin as-salihin mutane na gari wato a karkashin wannan aya akwai maganganu da dama na san ko lokaci ba zai iya ba mu dama ba mu isar da dukkan abin da muke so almuhimmu qira'o'in da suke a karkashin wannan aya akwai qira'a inna waliyallahu na an yi idafan waliyi zuwa ga Allah kenan waliyina majibincin lamarina shine Allah subhanahu wata'ala sannan akwai wata qira'a ta Imam Susi wanda ɗaya daga cikin qurra wanda suka yi riwaya wato ko in ce ruwat daga Imam Abu Amr ibn al-Ala inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin to kaga an ce inna waliyallahu an gane ko nan ba a kawo ya'un ba wanda suke nuna an yi shadda to sai malamai suka yi magana guda biyu a ƙarƙashin wannan waɗansu daga cikin malamai suke cewa inna waliyallahu ma'ana waliyi waliyina shine Allah to amma da yake asalin maganar inna waliyan Allah kenan waliyina shine Allah to amma da yake waliyan tanwini ne nunu sakina ta haɗu da alif wallam sai aka shafe sai aka ce inna waliyallahu shikenan sai zama to akan haka aka tafi waɗansu daga cikin malamai akan haka suka tafi suka ce ba a shafe komai ba an gane ko waɗansu kuma suka tafi cewa a wannan kira'a inna waliyallahu wato an shafe eh an shafe ita ya'un din ne sai aka hada su akwai kuma kira'a har yanzu ta Imam Sufi inna waliyillahu to inna waliyillahu har yanzu wato babu ya'un ta uku waliyina shine Allah kenan aslinsa inna waliyallahu amma sai aka yi sukuni ga ya'un ta farko ta ƙarshe ya'ul idafa sai ta haɗu da alif wallam sai aka shafe ita ya'ul din sai an kai kasra an ka ce inna waliyillah kenan waliyina shine Allah subhanahu wata'ala to a ƙarshe kuma sai qira'a wanda take qira'a ce wanda take ba ingantatta ba muna kawo su ne saboda taujihin qira'at wato tana zakkuwa da inna waliyallahi inna waliyallahi to wannan qira'a ya zamu yi da ita ina fata an fahimce ni to ya ce inna waliyallahi kaga na an mai da sunan Allah mudafun da mudafun ilaihi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa ita wagga qira'a inna waliyallahi shi waliyan shine wato abin nan ismu inna kenan waliyi shine Allah allazi nazzala alkitab shine khabar wanda ya sabkar da wato littafi wannan suka ce inna waliyallahi waliyin Allah shine jibrilu allazi nazzala alkitaba wanda ya sabka da littafi dan yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq to nazzala alkitaba ana danganta sabkar da littafi zuwa ga Allah kuma ana danganta sabkar da littafi zuwa ga jibrilu kenan ko da wannan muka dauka babu wata matsala wadansu daga cikin malamai suka ce a'a inna waliyillahi lalle waliyin Allah allazi nazzala alkitaba suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi shine waliyallahi sai ya zaman to nan sai an kaddara wani abu wanda babu shi sai ya zaman to inna waliyallahi annabiyyu wanda awwaliyin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi nazzala alkitaba alaihi wanda Allah ya sabkar da littafi zuwa gare shi ina fata an fahimce ni ko ko inna waliyallahi as-salih waliyin Allah shine mutun nagari ko man huwa as-salih mutun nagari shine waliyin Allah mun fahimci wannan da kyau domin abin da ke nuna abin da ake nufi wa huwa yatawalla as-salihin domin Allah shine shike jibintal lamarin masu imani ina fata an fahimce ni shahi khabar a cikin yaren larabci kuma abu ne an tabbatar da shi Allah ce innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum a cikin suratul fussilat sai aka yi shiru ai innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum mu'azzabuna innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-ashifu fihi wal ba'd ai mu'azzabuna ko ko zaka kaddara abin da ya dace kenan shahi khabar a cikin yaren larabci ya kai dan uwa ba abu bane wanda yake ba a san da shi ba to inna waliyallahu lalle waliyina shine Allah al-idafa huna lil-iftikhar tatimqahu shi kaji abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tinqahu da shi yake tinqahu da shi shine majibincin lamarin shi shine Allah baya tinqahu da akwai wata ƙasa ta turawa puissance mondial da ta daure masa gindi baya tinkawo da kasancewarsa shi mutum ne wanda yake ya fito daga garin Makka ko ko Madina bai tinkawo da garin su baya tinkawo da kasar Saudiya baya wadan ya kasance kasar Saudiya aka haife shi baya tinkawo da kasancewarsa shi balarabe ne ya fito daga cikin Quraishawa a'a yana tinkawo ne da Allah subhanahu wataala shi ne mutuncin lamarin sa to muku yanzu ha kowa suka ce akwai inda yake tinkawo wani yana tinkawo da kaza wani to kaga ba hayaniya ce idan ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa daraja bai yi alfahari da kabilarsa ba bai yi alfahari da yarensa ba bai yi alfahari ba da kasarsu ba bai yi alfahari ba da cewa shine yafi kowa duk da yake yafi kowa ana sayyidu walad adam wala fakhar ko ba haka ba bai yi alfahari da ce nina ya kamata in za a tinkaho ma da shi za a tinkaho ko ba haka nan bane eh kamar yadda faransa da yake kawo a cikin qasida wanda ya bi jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainul abidin yake cewa idara asku quraishun قال قائلها ila makarimi hadha yantahi al-karam idan quraishi suka ga wato jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce ila makarimi hadha yantahi al-karam shi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ana neman daraja da girma da daukaka to in an kai gidansu na ake tukewa sai dai a dawo baya yake cewa duk hutubar da za a yi da karatu na addini sai da an faɗi sunan Allah sai an faɗi sunansu muqaddamun ba'da zikrillahi zikrihim fi kulli bad'in wa maktumin bihi al sannan duk wanda ya samo addini to daga gidansu ya samu man yashkurillaha yashkur awwaliyata za faddinu min baiti hadha nalahu al-umam amma duk da haka ba a yarda kai kin kaho da kasancewa ka dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai imani da aiki na gari don Abu Lahabin ba Quraishi ne ba Larabe ne dan Makka ne mai haske ne shi yasa ake tunshi Lahab fuskar shi tana min tana kalkalmiya amma da bai yi imani ba ka ji makomarsa da haka ka zo ka ce a so ahlul bait kawai ba tare da imani da aiki na gari ba wannan rudu ne Allah ce tabbat yada أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ɗan uwa musulmi wannan aya tana da bayanai masu yawa don haka ba za mu iya samun ƙare su ba sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala in muna cikin masu rayuwa Allah ya bamu iko za mu zo mu dora daga kan wannan aya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh